أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيك ودك راتو أشكونا لتابنا المعدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu ta shafi na 207 ta akurhu a 208 amruhu sallallahu alaihi wasallam bi ta'ayini ka'idin fi safi safar an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahu لقد أكد ديننا الحنيف على ضرورة التنظيم في كل أمر وضرورة الالتزام والانضباط في شتى مراحل الحياة فمن المهد إلى اللحد ومنذ انبعاث البذرة المجتمعية إلى أعلى المناسب لا تقاعس عن ذلك ولا تقاعد كما وبخ وتنكر بشدة كل ما يؤدي إلى فساد هذا النظام أو يتسبب في الفوضى والتشتت والتفوقت وحث الناس على الاتحاد والانتظام في كل شؤونهم وبين لهم أن ذلك هو طرق الصلاة والرشاد ووسيلة الطمأنينة والرقى وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أهده لبنة من اللبنة من لبنات دريك الحضارة والتقدم والرشاد وقد قال ثلاثة لأن الجماعة تبدأ من ثلاثة فما فوقها فالنظام ضرورة كل زمان ومكان وإذا نظرت إلى المجتمعات الفودوية تجدها لا تنفع البشرية بشيء قد حتى إنه إذا أرادوا القيام بشيء لا يفلحون ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس إن كانوا في جماعة أن يختاروا من بينهم قائدا قبل أن يخرجوا للسفر فيتوجب على الجماعة التي تخرج في سفر أن تكون منظمة ومرتبة وتابعة لقيادة مركزية وأن تدع لنفسها وفق ذلك خطة, خطة شيء تتحرك من كلالها أمره صلى الله عليه وسلم للعودة من السفر إلى المنزل مباشرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليؤجل إلى أهله mala ya ce umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da a zaɓi shugaba idan za a yi tafiya a zaɓi shugaba idan za a yi tafiya an samu hadisi daga abi sa'idin da kuduri ya da Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum uku za su yi tafiya to su zaɓi ne ya zama shugaba musulunci ya ƙarfafa wato lamarin tsari mutane su tafi akan tsari duk aikin da za su yi ya zama akwai tsari a ciki a duk tsarin rayuwarsu tun daga haihuwar ɗan adam har zuwa komawar shi kabari in yana tsumman goyo har zuwa komawar sa kabari da yadda al'umma take kafuwa duka musulunci ya mata tsari ba a yadda ta tafi babu wannan tsarin ba ba a yadda ta bar wannan tsarin ba kuma musulunci ya yi tsawa kwarai da gaske kada mutane su zauna ba su da tsari saboda wannan yana sa a samu rudu a cikin al'umma a samu kowa ya yi gaban kanshi a samu balbalcewa shi ya sa musulunci ya sa lalle al'amarin musulmi ya zama akwai tsari kuma ya gaya musu wannan ita ce hanya ta cin nasara da tsira da samun nutsuwa da samun ci gaba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk inda mutum ko za su yi tafiya to su zabi ɗaya ya zama shugaba wannan wani gini ne wato na ci gaba na wayewa da ci gaba wanda musulunci ya kafa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira kalmar mutum uku ne saboda daga mutum uku ake samun jama'a a ce jama'a da aka tsari a kowane zamani da kowane lokaci a kowane waje lalle dole ne akan al'ummar musulmi don me dan kar ta zauna al'umma wadda take cikin rudu duk al'ummar da ta zauna cikin rudu to ba ta iya amfanan ko kanta ma bare ta amfani wani shi yasa ko sun shirya za su yi wani abu idan babu shugabanci sai abin ya balbalce ya lalace shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane wato su zaɓi shugaba a tsakanin su wanda zai jagorance su kafin su fita zuwa wajen tafiya sai zama dole akan jama'a kafin su fita lalle su ayyana mutum ɗaya zama shugaba don su tafi akan tsari su tafi akan shugabanci kuma shi wannan shugaba shi zai je jagorance su kuma dole su masa biyayya misali ana tafiya shi zai ce a tsaya a yi sallah a nan a za a ci abinci eh kai sai dai ka ce eh zan kai daɗe in ka yadda mu tsaya mu ci abinci a waje ka za ci a ba nan za a tsaya ba to sai ka yi haƙura ba za ka ce kawai don kawai na yawa sai ka yi haƙuri har a bi wannan tsari sai umarta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ga duk wanda ya tafiya to da ya gama abin da zai lalle ya koma gida an samu hadisi daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita tafiya yanki ne na azaba tana hana ɗayan ku cin abincin da yake so ta hana shi shan abin da yake sha ta hana shi yin barci yadda ya saba yi da haka da mutum ya gama abin da ya kai shi sai mun zama zai koma wajen iyalansa Allah Allah ga kone ban Allah da ya tare ne a waje zai yi tafiya yana neman addu'a Allah ya kai shi lafiya wanda zai za su yi tafiya ko suka yi tafiya Allah ya kai su lafiya Allah ya dawo da su lafiya amma da muke gida Allah ya tsare mu Dinda ai kai ɗaya ne wannan tafiya kai ɗaya ne ai dan ka shiga mota da wasu mutane ba ne nufin kuna tafiya tare da su ne na ana magana yanzu ni da da ladan da daya da ladan mu haɗu za mu yi tafiya na to shi ne tafiyan mu tare amma ka shiga mota da ka kira ka zo direba ne shugaban ka ba na na ko da kaka yadda ko kaka yadda na shi ne shugaban tafiya yawa da haka ana nufin idan tafiyar taku tare ne eh ko ma ba manufa guda aka samu mutane su hada waje duk kowa na son ya je kano amma an an je kano wannan zai je biki wannan zai je kasuwa na aka raba manufa guda ba ne amma tafiyar guda ce to a wannan tafiyar za a sa ɗaya zama shugaba har sai an isa kano an isa kano sai kowa ya kama ya kama gaban shi alaikun matan naka gudana hudu shugaba ba kai ne ya kamata ka zaɓa musu ba ba wani matan shi guda hudu za su yi tafiya tare da kuma ɗansu ɗaya shine namiji wai waye zai zama shugaba to shi shugabanci duk lokacin da aka samu namiji ana ba shugabanci saboda matsayinsa akan abin da ya shafi mata ko da kuwa iyaye shi ne ko da mahaifiyarsa ce shugabanci na tafiya amma duk cewa an ba shugabanci da an matsawa a dole daya misali gaga ne yawa da haka amma a matsayin shi namiji zaka tare da hidiman tafiya na da abubuwa dole ya zama shi ne jagora suna zaune ma in misali zai je a musu kaza na a musu kaza a kawo kaza a damun kuma shugaba shine mai yin hidima a ka'idar musulunci sayyidin nasi khadimuhu shugaban mutane shine kuma mai musu hidima ka baka shugaba kuma ka ka dake kai ta a'a kai ne kai ne za ka yi musu aiki ka ba su abinci ka ba su ruwa ka siya komai kai ne shugaba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ana tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba girma irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yada zango tunda shine shugaba sahabbai sai wannan ya ce to ni bari na yi itace wannan ya ce to bari na ni ne yanka akuya wannan ya ce bari zan boye zan zan zan fede haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa sai ya ce to ku bari ni zan yi itace sai je ebo shi kuma itace to kaga bai zama cewa shine shugaba ya haɗe kafa misali daga in an baka shugabanci kuma hidima za ka wa mutane mazala kuma fasa Allah ya tambaye ka wannan shugabanci na mutane uku eh shi yasa suka yi adalci yi hidima to an sami shi ne ce ba haka ake shugabanci ba a musulunci shi musulun shugabanci a musulunci hidima ake yi ai musulunci kaga ya hana roƙo amma bai hana a roƙi shugaba ba yanzu ka haɗu da buhari ka ce ba ka dubu ɗari kai daidai misali nake ke shi a matsayin shi na shugaba kowa zai iya roƙon shi ya shi kuma ya ba wanda ya so wanda ya ce kai ba za a ba ka ta kai abu wa in an naɗa shugaba hidiman da ya kamata ya muku bai muku ba ya kamata ku tawaye bai kamata ba kawai sai ku yi haƙuri har sai ya kai sai kun kai abubuwa da kawai in ya ce ku yi sabon Allah ne ba za ku yi ba na nuhu amma da haƙuri na ya muku a ba daidai ba kuna son a tsaya ce ba nan za a tsaya ba kuna jin yunwa ce ba nan za a ci abinci ba misali duk irin wannan abin da yake kan ku shine ku yi haƙuri manzo Allah da kanshi ya faɗa ya ce in haka ku yi haƙuri eh amma idan ya zan zai tafi sabon Allah ta shine ba abin wani shugaba don a saba Allah maza Allah sallallahu alaihi ya taba sa wani ya jagoransu wasu ta wasu tafiya kawai ya je suna cikin tafiya sai ya ce aka tsaya a jeji za a kwana sai ya ce musu da kusan annabi ne ya ce ni ne shugaban suka ce tabbas kuma muna ma biyayya ba ya ce to da haka duk abin da na sa ku dole ku yi suka ce eh ya ce ta aji a ebo itace aka ji aka ebo itace ya kunna wuta ya ce ta duk kurki hannun ku hada wannan sahabi ya rike wannan wannan rike wannan suka tsaya a wuta sai ne ce kai sake ni ne ce kai sake wani ya ce ai annabin da ya ce ka mana shugabanci ba wuta ya ce ka samu ba na na'a ya ce musulunci ma gaba da ba mun shiga da samu shiga wuta ba ne na nufar da ya ji na ala mu da wuta duk sai aka masa da aka da ai ba ta waye ba aka bari da aka dawo suka ga annabi ya rasulullah wanda ka samu shugaba je muna wani abu mara kyau gashi gashi gashi rana ce ku kuma kuka ya ce ai mun yi muka sai ce to sai ko ya ya ce muka ce ba za mu ba sai ku yi daidai sai da kun shiga wuta da har kun zarce har wancan ha to ai ba hauka ba ne ina nuhu ina ina nuhu da haka kaga ke na shugabanci yana da iyaka eh ba zai ce ku yi abu da eh da an ce shugaba ce ɗauka ka burma cikin ka ina nuhu haka ce an ce shi kamar biyayya ba shi ka ɗauka ka sauka a cikin wani musu don kwanar muku goma sai raba muku kuɗin shi wanda ya ba da kuɗi ya ci amana shi ma wanda ya karɓa ya ci haram ai duk abin da ma haka ne shi ita siyasa da demokaradiyya ai daban ba musulunci ba ne kuma ba musulunci ta dusa ba wani abu ne daban wani tsari ne daban na kuma tsari ne na zalunci ko duza suke haka wani irin tsari ne ba maganan na kusan mulkin mallaka ne a fakaice da aka wasu abubuwa da suke cikinsa daman ba a shirya shi don gaskiya ba ko daman ba gaskiya ba ne shi sa wanda duk ya shiga sai ya yi taka tsantsan eh sai ya yi taka tsantsan kwarai da gaske ba ka ba sai a masa wasare da lahira lafiya kuma ta zama larura bayan da za a yi kuma mu ce ba za mu yi ba eh ta zama dole kuma sai an yi da haka dai sai a ciza a busa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين